من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشدة قوة الربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato kai ba rabe bane muna sha shi da yau ga ajmada thaniya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 30 ga watan daya miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya dace ya samu dace alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda yau za mu yi darasi na arba'in da uku ko hudu kai wannan abun na kasar biyar arba'in da hudu Allah muke roƙo da ya datar da mu kuma muna magana kan aljanna Allah ya samu na daga cikin wanda za su shiga aljanna don tsarkin sunayensa yau za a yi magana a kan shajarul janna wa warasiha wa thimaruha wato shajarul janna wa warasuha wa thimaruha itatuwan aljanna dashe abubuwan dashe-dashe da ke ciki da waɗanda aka dasa da nan gaba kuma wanda mutum shi zai dasa ma da kanshi wa thimaruha da ƴaƴan itatuwan aljanna wannan abu a fili yake ba sai dai mu ji gashi nan a fili ba wani abu mai rikici a ciki rikicin kawai shine muna roƙon Allah kada ya sa iyakan mu da wurin kawai sifofin da muke faɗi mu ji labari mu ji an faɗi an ce ga aljanna ga yadda take kuma zo a yi rashin sa'a ba mu shiga ba to shine masifa muntahal masifa adana Allah wa jarana qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lahum fiha min kulli thamarat yan aljanna a cikin aljanna suna da dukkan nau'ukan yan itatuwa ba abin da za a nema a aljanna sannan a kasance a ce babu kaga yanzu misali a nan duniya akwai kayan marmari na itatuwa wanda suke a wata nahiya ta duniya babu su a wata nahiya ta duniya sannan kuma a inda nahiyar take ma akwai lokacin da wani lokaci in yayi ba wasu kayan marmarin in wani lokaci yayi wasu sai a ce sun zo ko babu su to a aljanna duk abin da aka sani na kayan marmari akwai shi a lokaci ɗaya kuma a sanda duk aka nema ba wani lokaci da za a ce kaza ya ƙare ko inabi ko wani abu ko wani abu mai kama da shi a ce yanzu ba lokacin shi bane lokacin shi ne shine lokaci kaza ake samun shi a lokaci kaza ba a samun shi a can gaba daya duk yanayin ko a ina suke a duniya to dama ai daga can aka san duniya saboda haka ko a wani yanayi ko a wani lokaci a yanka itatuwan nan suna nan kuma sannan babu guda daya wanda yake daidai da irin na duniya kawai ana kallon shi ne kawai kamar irin wanda ka sani a duniya saboda ɗabi'ar rai abinda bata sani ba takan yi baya baya da shi to saboda haka idan aka ce ga kayan ƴaƴan itatuwa bila adadin kuma ko ɗaya baka sani ba to ba ko yaushe zaka taba ba to amma kowane sai a nuna ma kamar irin wanda ka sani ne mallan sai ka je ka taba sai ka jashe ba irin shi bane abu guda ɗaya na aljanna da za a ci shi a nan duniyan nan mutum mutuwa zai yi saboda daɗin zai kashe mutum ina mallan sani a ni ko ba za kare ka kada kare ka kai ta bacci a baya yawa to fito fili ina ganin ka to kaga wannan a ce komi akwai wallan sani komi kuma duk wanda za a ɗanɗana ɗin nan da a nan duniya za a ɗauko guda ɗaya ɗanɗana mutum ya ci mutuwa zai daɗi zai kashe shi saboda haka in an je lahira in an shiga aljanna sai an canza halittar mutane ta koma yadda za ta iya ɗauka abin aljanna sai an canza ma kayan aiki kunne ido wanda zai gani duka sai an canza yadda za ka yi magana da komi don in ba haka ba in ba a canza idon ba in ya ga wani abin ba zai ya ɗaukar shi ba mutuwa zai kyau kawai in mutum ya ga kyau ya aljanna yanzu da za ta leko kowa in ya ganta mutuwa zai to saboda haka dole sai an ba da karfin da za a ido zai ɗauka na ganin wannan to balle uwa uba kuma aka je ganin Allah ai dole sai an ba da sifar da za ta iya yin wannan ɗauka in ba haka ba duk wanda ya gani mutuwa zai ku duba annabi Musa da ba a sa mai wannan karfin ba ya nemi har ma roƙo fa yayi amma ba ce roƙa ba lokacin ya ce rabbi arini anzur ilaika ya Allah ka bani dama in yi dubi zuwa gare ka ya ce lan tarani ba za ka ganni ba in dai anan ne ba zai yi ba walakin anzur ila aljabal amma kalli wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in ya tabbata a wurin da yake in an yi abin da za a ya tabbata a inda yake to za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana akan dutsen nan bayyanar da aka ce bata fi kan akai fa ba hasken shi ya bayyana a dutsen ha ba malam fa wannan sai dutse ya koma rugurguzaje kawai dutse ya rugurguje gaba ɗaya ya fashe wa kharra Musa sa'iqan shi kuma annabi Musa ya faɗi sumamme shi ma inda ba dan ma nan aka tsaida ba da mutuwa zai to kaga ba zai yi wa kenan saboda haka amma a lahira za a ga Allah ganin da ya dace da ganin shi zai ba da daidai yadda yake so a yi kuma ya ba da ikon yin haka nan ne wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nadira wujuhun yawma idhin nadira shine farko ila rabbiha nazira wasu fuskoki a ranar kiyama nadira za ka gansu da ni'ima alaman ni'ima da za ka gansu da ka gansu za ka ga haske na ni'ima aka ce ila rabbiha nazir ai naziratun ila rabbiha saboda sun yi dubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wasu ko za ka gansu wujuhun yawma idin basira wasu za ka gansu sun cika da fushi to ba su samu rahama ba ba su samu wannan haske ba su samu komai ba sai bakin ciki Allah ka tsare mu sun haka za a ga Allah gani wanda ya dace da shi yadda ya dace da ya yadda a gani amma a nan duniya ba a iya ganin shi bai ba da wannan iko ai haka ba Nabi Musa ya ji magana ta Allah yana jin daɗi kullum yana jin ana magana ya ga kamar dai yadda aka sauƙaƙe magana ai kuma ana iya sauƙaƙe kallo domin abin da kake ta jin magana shi za ka so ka gan shi za ka so ya gani amma ba a yadda ba nan وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زعل الله انس يرويته من زعل الله ان في الجنه لشجره اتكين الجنه للي اكوي وتا itaciya يسير الراكب في ظلها matafiyi zai tafiya a cikin inuwar wannan itaciyar mi'ata amin shekara ɗari la ya amma ba zai ƙarasa ba zai ƙure ta ba ba zai kure wannan inuwan ba malam sani mahayi mai mai hawa hawan abin hawa mai tafiya da gaske amma shekara ɗari ba zai karasar da inuwan nan ba yana ta tafiya ciki ai kaga wannan fauka tasawurina domin dai shekara ɗari a wannan abin hawan sai iya zai iya zagaye duniya shekara 60 suka ce in dai mutum ba wani matsala ta tare shi ba yana kan abin hawa yana tafiya ba rashin lafiya ba wani abu a shekara 60 zai je bangon duniya ta kudu ko ta ari ko ta ina zai zagaye dan zulkarnai ne da aka hore mai shekara nawa ya bai waɗannan shekarun bai gama ko ina sai da ya gama huda rana ya gama faɗa rana saboda haka kaga za a iya in Allah ya so za a iya to amma wancan shekara ɗari ba kure inuwan ba wannan kuma wata inuwa ne dandali ne fa malam sani nan dandalin mahaɗa ne kowa zai zo wannan wuri yan aljanna a irin waɗannan wurare ana ce mata shajara ta tsoba kamar yadda za ku gani na yan aljanna ke zuwa su taru a haɗu kawai da ko'ina da na farko da a taru wurin kawai saboda a ji daɗi kamar wani dandali ne mahaɗa ta jin daɗi to ai a lahira mallan sani ba sallah ba komi ba wani abu da za ka ce yanzu lokacin shi yayi ya daɗe ma wata hidima ba rashin lafiya ba talauci balle ka ce baka da kuɗi ba mai bukata wurinka kowa da nashi balle ka ce kai wasu baki za su zo su zama maka wani abu kowa da gidan shi sannan ba tunanin kuma za a mutu sannan ba tunanin kuma za ka tsufa ga ƙuruciya ga wadata yanzu ko a nan duniya ba tsoron su ake ba a ce maka yau mutum ga ƙuruciya ga kuɗi to sai wanda Allah ya ce maka sannan kuma a ce ma ga addini in ba ya sa'a ba can zai tsaya wannan ƙuruciya da wadatar nan sai ta sa shi ta fandam fandam to amma kaga a ce ma yau ga ƙuruciya ga wadata ga addini mutum ya gama samun alkhairi to to to to kaga ai su to can wadata ga ƙuruciya ga wadata ga ba rashin lafiya ga ba mutuwa ga ba wani da kake tunanin yana jin wani abu game da kai yana jin haushinka kai ma baka jin haushin kowa kuma kowa yana tsaye da kanshi Allah ya bashi nashi baka tunanin wani zai zo wurin kai ce yana son wani abu baka tunanin wani abu tsakaninka da ƴan uwanka a wurin salam duk wanda ya haɗu salam shikenan an gama to ya ka gani malam sani ba a tunanin to me za ka yi ba bacci ba ka gaji ba to ba gajiya ba wahala me zai kai ka bacci to ai gajiya ke sa ka kace za ka yi bacci ko wahala to babu ba rashin lafiya da zai sa ka yi nade ka kuma akan a gado aka kwanta ka ce saboda baka da lafiya ba rashin lafiya shi yasa duk ba littafin da ya rubuto maka cewa ga irin asibitin da ke lahira aljanna to ina ruwan shi da asibiti ba lafiya ba rashin lafiya ba asibiti ba a ce asibiti ba ba a rashin lafiya ba a tsufa ba a mutuwa ba a rashi ba noma ba saye ba sayarwa balle ka ce za ka sha wahala ba ka zuwa kai ma wani aiki zai baka kuɗi babu oda kake yi ranar juma'a ake zuwa cin kasuwa shine muka faɗi rannan in ka tafi cin kasuwan cin kasuwa ake ta cin kasuwa ta jin daɗi saboda mutum ya saba da ya je ya haɗu da wasu a wurin a sai ka kalli abubuwan da kake so wanda baka da su a gida kuma ka ɗebo to can kuma duk abin da zaka kwasa mala'iku za su ce kwashi ka riga ka biya tun a duniya an biya ma ka yi ɗan aiki kaɗan an biya ma ta dalilin wannan don haka kayi testing order tun a duniya don haka duk abin da kake so kwashi kuma su ma ma'amurai ne in ka kwasa ka kwasa ka kwasa ka kwasa ka tara sai ka ce gidana nan ba kaza su tafi kawai sai ka sadda su a gida an sanar da su dai Allah zai kai su kawai zace sai dai ka gansu can kawai a zube kawai ka tadda su gida kawai ka kai ta diwa ta abin da kake so a ciki ka yi ko kuma an je kasuwa daga nan an ci kasuwa sai a ce to a biya a gaida Allah a je a ci abinci a sha bayan an gama a kwalliya a zuba wa mutane turare a zuba masa wata kwalliya a zuba masa haske domin daga ganin Allah mutum gaba ɗaya zai ɗauko wani hasken da babu kamar shi ya tafi gida goma a dawo to wannan wanda suke zuwa ma mako mako da ɗan sauransu ne ba su kai ƙololuwan ba ne amma wanda suke ƙololuwa su a firdausi da suke to akwai wata special kofa da aka ba su wanda duk sanda suka so sai su shiga su ce wa mala'ik za mu gaida Allah ce bismillah shiga amma su wata kofa ta musamman saboda dama dakin ɗin gidansu to al'arshi ne so da aka sai aka yi wata kofa ta ce in za ku shiga ku shiga kawai ku tsaya daidai inda ya tsaya da ku gaisuwa ku dawo su ba sai mako mako ba waɗannan a ina duk sanda suka so duk sanda suka so su haka aka ba su saboda matsayin su babban Allah ka taimake mu kada mutane muna jin kuna faɗi muna faɗi duk waɗannan maganganun da muke faɗi ina faɗin su ne ana jin suka masa babbi a nan muka yi su cikin wancan littafin aljannatu darul abrar wa tariqul muwassal ilaiha na Sheikh Abubakar Aljazairi saboda wasu in karatun yayi nisa kai ma ka je ka faɗi wani wani wani ya ce kai ina ka je ga littafin da makaranta nan sannan kuma ga manya-manya nan wanda in kana so ka ji fiye da haka ma shine hadil arwa ila biladil afra ko miftahu darus sa'ada waɗannan su ne suka yi ibnul qayyim yayi bayanin aljanna fiye da yanda tunanin mu wake aka zo aka koma a cikin aqida ta Abu Hasan al-Ash'ari ya ƙara daukowa yace Abu Hasan al-Ash'ari yayi magana game da aljanna da yadda za a shiga aljanna da abun nan babu wani wanda ya haka gabaninsa don haka duk wanda zai maganan aljannan nan sai ya yi hujja da abun da abul hasan ya ce yanko ya faɗi ma mutane yana nan cikin ibana tashi ya yi bayani ibana ta abul hasan al'ashari to da aka wannan shine abun nan ɗinsu kuma wani hamma mun zo da sharhin ta kwanaki wannan nan ma na ga wani ya turo min ma sharhin nata abin nan ba ina da Dr. Samin ne ya turo min sharhin Ibana to amma mu dama ba ta kai wannan mujallaji biyu ne buga shi zai mana aiki mutum ya tafi maka ya sau sai ka tsallako da shi da ruwa wannan yanzu to amma an yi su kuma na zo da su kwanaki wata rana nan na nuna su da asuba timatima ko guda biyu Ibana din na shi magana ma zane haka yake tabbas ba zai yi ba abada abin da aka shirya ciki ba wanda zai aikin da za a ce ya biya gaskiyarka ne gaskiyarka ne to kuma kaga duk maganar da kake ganin ina yi game da maganar aljannan nan dan guduro wanda ake wallahi in ka shiga cikin waɗancan littattafan sai ka ce kaman cikin kashi ɗari har yanzu ban faɗi ɗaya ba in ka shiga hadil arwa kana jin maganar aljanna za ka rasa fashewa da kuka za ka yi ko tashi za ka yi ka falla da gudu ko ko kwance za ka yi kai ta birgima don gudun kada ya zama baka samu ba ka dai ga mun yi maganar abu musa al'ashari aka ce abin nan wane ne salmanul farisi cewa an karanta wata aya da ya ji maganar wuta ciki da ya tashi ya falla da gudu sai da ya kwana uku ana neman shi a daji sannan ka kamo shi aka dawo da shi gaban manzon Allah abin da gaske suke su da ya ji an yi maganar wuta da masifar da ke cikin wuta ya yi wuf ya falla da gudu sai da aka kwana uku sannan aka kamo shi aka dawo da shi da wasa muke ɗauka abin ne matsalar ita aljannan kanta ba mu ma santa ba yadda annabi ya kwatanta ta sahabbai suka gane ta suka yi aiki ba mu santa ba sannan kuma in an dawo ta ɗayan ɓangaren ita ma wutan ba mu santa ba masifar da ake magana ciki sai muga kaman wasa ake da mun san su su duka za mu yi aiki tukuru wajen neman aljannan nan za mu yi nisanta iya nisanta kuma da abin da zai kai mutan a san su bane wadda haka abin nan ne ka duba mutumin da ya san amfanin yanzu nan nan kana jin an ce gobe wani abin sayarwa ana saida shi naira goma goma amma yau har naira hamsin ma an saida sannan kuma mutum ya san inda zai je gobe asubanci ba a gan shi ba ya je ya sau abin nan ya zo ya ɗauko miliyan ɗaya ya kawo biya sai da hamsin hamsin kana ganin zai tsaya shawartu wani zai yadda ma wani ya ji wannan labarin shi ba sai ya kai wurin ya je ya sau ba me yasa ai saboda ya gane fa'idar da zai je ya sauwan ya zo ya samu ne haka dai wala sani wannan abu ana sai da shi naira goma goma sai ka ji labari gwamna ya ce wanda di ya kawo wannan abun gobe za su saya naira hamsin hamsin ko naira ɗari ɗari kuma kai ka ji abin naira goma za a saya naira ɗari ɗari kuma kai ka san inda za ka ruga ka sayo shi a ashirin ashirin ma ko talatin talatin ka kawo miliyan goma duk za a saya a wannan kuɗin kana jin za ka fita gobe ka gaya ma wani kana kawa kana koma kaga na misali dai da abin da zai ga tunda shi dan kasuwa ne eh ta sai ka buga sau biyar kana zuwa kana dawa ta in kai kokari ne ma fa kaje sau biyar din ka ga musu in ba a yi sa'a ba da suka je sau biyar din za ka ce to yanzu duk wanda kuka ga ya zo ba ko fuska kar ku yadda ku sai da mai sai ni a'a ta eh ana mana haka to kai kai ka asayana to kaji kaji a littafi ma ana mana haka wani zai je killace littattafai ya ce nashi ne ko an zo nema kada a saida ma kowa sai shi a to dama ka ai abin ko ta ina Allah dai ka ba mu mafita ai mutane in dai akwai kuɗi ciki to ana gane misali sosai so shine nan wannan yasiru rakibi fi zilliha mi'ata amin la yaqta'uha wa an abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa sallam in qala inna fil jannati la shajara a cikin aljanna akwai wata itaciya yasiru rakibul jawad jawad aw al-mudammar wato mutumin da yake da doki damamme jawad doki mai gudu wanda zai ta gudu bai tsaya ba ya saba da sukuwa dama doki ya saba da gudu ko ku wanda aka ɗame shi dama saboda ya gudu kawai aka aka yi shi kamar irin wanda ake yi dan tsere to wannan dokin mai gudu as-sari'a mai sauri da gaske zai tafi a ciki mi'ata amin shekara ɗari wala ya qata'uha ba zai yanke wannan inuwan ba zai ƙara sadda ita ba ba zai ƙara ƙare ta ba wa fi riwayatin qala wa fi dhalika ay wa zalika zillul mamdud wannan shine wannan zillul mamdud din nan da aka faɗi cikin suratul waqi'a akai maganar ta to ita ce wannan zillul mamdud din da ake magana ninuwa ce wanda take mai tsawo wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yaqulu Allah azza wa jalla wato yaqulu Allah Allah yana cewa a'adattu li ibadi salihin ma la ainur ra'at na yi tanaji ga bayina na kirki ma la'ainun ra'ad abinda ido ba ta taba gani ba na yi masu bayina na kirki na yi masu tanadin abinda kwata-kwata ido bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne ma bai taba jin labari ba wala fatara ala qalbi bashar ko a zuciya mutum bai taba saka tunanin wannan abun ba iqra'u in shi'tum in kuna so ku ji wannan ku tabbatar ku karanta wa zillin mamdud wannan inuwa wadda take mai tsawo doguwa ita ce wadda abin mai abin hawa zai hauye shekara ɗari bai kure ba kasan ku ai tsawo ya kai dogon abin nan ba ya ce kai ku ji fa wa mawdi'u sawtin min aljannati khairun min ad-dunya wa ma fiha kun ga wurin ajab wulala a aljanna in kana da doki ba kana da wannan bulalan ko wannan yasannin za ka saka mai ba ba za ka ajiye ta ba wani lokaci ko ka sa ta jikin kusa ka sagale ya ce to kaga wannan wurin sagale bulalan nan daidai wannan wurin a aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya wurin aje bulalan ɗayanku a aljanna to ya fi duk duniya da abin da ke cikinta malam sani dole kai shuru dole mai shuru ma wurin wannan ajabu lalan in an ɗaukai darajar shi da matsayinsa da in cewa za a yi a sayi wurin a matsayin fili to duk duniya da abin da ke cikinta ba zai sayi wannan wurin ba to yanzu kai a ƙaddara ma wurin ajabu lala da fuloti goma kowannan kaɗai ya za ka suranta shi wurin ajabu lala da fulot goma to yanzu wurin ajabu lala a aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya kamar yadda can baya aka ce wannan abin da mata ke ni ban san sunan shi ba in sun hada gashin su haka ba suna son wani abu su haka da shi ba su rike gashin kada ya rike wargaja ribon to wannan wanda asif nasif ake ce mashi to wannan shi wannan nasif wannan dan abin da za a ce a sagale a sa a daura gashi na yar aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikinta duniya in an saida ta ta zama kuɗi gaba ɗaya ba ta iya biyan wannan abin da bisa kai to sauran kayan da ta safa to auna to da ka wannan shi da abin nan ɗinsu ina ne wannan saboda haka waƙara'o in shitum shi ma wannan in kuna so ku karanta wato in shitum faman zuhziha anin nar duk wanda aka nisantar da shi daga shiga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan shine wanda ya rabauta kaga duk wanda ba shi ba kenan komi gare ba wani abu bane kuma dama in an ce faza shine mutum ya samu abin da yake so ya tsira daga abin da ke bashi tsoro shine faza ya zama ya zama ya samu najatun minan na min dukulin na ya tsira daga shiga wuta sannan kuma wa faza bi dukhulil janna ya rabauta da samun shiga aljanna hadha huwa man faza ja'alani Allah wa iyyakum min ahli min hadha al-fawz al-azim wa an utbah bin Abdullah qala ja'a arabiy ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah bari mu ji kuma balaraban ƙauyen nan zai zo tunda shi ba ruwan shi komi kwasowa zai yi magana in dai abin da bai gane bane ya tambaya amma kuma ya ba mu fa'ida mu da ya zo daga ƙauyen ya gaya mana abin da in ba shi ba ba wanda zai tambayo mamu sau da haka sai zo ka gaga shi don malam balaraban ƙauye ne ja'a arabiyun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hauduka alladhi tuhaddithu anhu kaji fa shi inda yake fara tambaya yace menene tafkin nan da naji kana bada labari yaya yake wannan tafki da kace za a baka a lahira ga yaman yadda yake yaya yake fa zakara alhadith annabi ya ambato labarin tafkin nan ila an qala fa qala al-a'rab ko shi mai bada labarin ko ala an qala qala al-arabi ya rasulullah fiha fakiha ba daga koyo ba da aka ba shi labarin tafki aka ce ga fadinsa ga yadda yake ga abin da ke ciki sai ƙara yin kwanto ya ce to wai a can aljanna akwai kayan marmari kayan itatuwa akwai ƙwala na'am annabi ya ce masa iyi wa fiha shajaratun tud'a tuba ya ce ai a aljanna ma akwai wata itaciya da ake ce mata tuba ake ce mata yake cewa wannan itaciya ai wahiya tutabiqul firdausi tana gefen firdausi jere suke tana nan kusa da firdausi da ta zo saboda haka nan take kololuwa take babba ce fa qala ayyu shajari arduna ai tushbahu shi dai ba koyan nan da yaji an ce mai ga wannan itaciya katuwa tana gefen tana tare da jikin aljanna take liƙe ce a to to da wace itaciya ce tamu irin ta duniya zamu kwatanta ta don in gane sosai akwai wata itaciya a nan duniya da za mu kwatanta da wannan itaciyar yadda take da 'ya'yanta yadda 'ya'yan suke yadda za mu more ƙwala laisa tashbahu shay'an min shajari ardika yace ba su kama da ba ta kama da wata itaciya daga inda kake zaune ba kai a ƙasar da kake ba irin wannan walakin ataita sham ka taba zuwa sham kuka annabi yadda yake magana zai saki ya bada abun nan ya ce a inda kace kai garin da ka fito ba irin itaciyar da ta yi kama da wannan tsuban amma ka taba zuwa sham qala la ya rasulullah ya ce bai taba zuwa sham ba qala fa innaha tushbihu shajaratun ay bi sham tud'a al jawza ya ce to wannan itaciyar tuba duk da bambancin su ana so ne ya gane ya ce ta yi kama da wata itaciya a sham wanda ake ce mata aljauza kamar itaciyar kwakwa ce za ta tashi ya ce ita wannan tambitu ala saqin wahid za ta tashi a kan sanda ɗaya kaga kwakwa in ta tashi za ta yi haka amma in ta kai sama fa sai ta yi haka ko da yaya ya ce kamar kwatankwacin haka take wannan itaciyar thumma yantashiru alaha in ta tashi akan abun nan ɗaya in ta kai sama sai ta buɗe ta buɗe samanta to wancan tuban kamar haka take to in aka kwatanta ta da kwakwa aka ce wannan kwakwa kwakwa ba tana da ƴaƴa kunshe ba a kunshe take ba to wannan kunshe kunshen da abinci ne da tufafi da komi duk a cikin irin wannan yake kunshen nan inda kunshen nan sirri ne kunshen to sai dai bambancin su can waɗancan idan itaciya ce mai ƴaƴa ko mai menene yadda kake so haka ita take yi umartar ta ake yi in kana daga zaune tayo ƙasa da 'ya'yan daidai yadda za ka tsinta daga zaune in kana daga kishin ma tayo ƙasa da 'ya'yan yadda ba sai ka tashi zanne ka cira ba idan kuma ka tashi tsaye su kuma 'ya'yan a ƙara ɗaga su sama ƙutufu hadaniya 'ya'yan kusa suke in kana tsaye kusa kusa suke da kai in kana zaune kusa suke da kai in kana kwance kusa suke da kai in ka miƙe tsaye kusa suke da kai ba ka tsaye ka ce sai ka duka ka tsinka ba ka daga zaune ka ce sai ka tashi tsaye ka tsinka ya fito mana zane idan kana daga tsugunne daidai suke da inda zaka cira idan kana daga kwance daidai suke da yadda zaka cira to idan kana daga tsaye kuma daidai suke da yadda zaka tsinka daga tsaye ba ka zuwa kana daga tsaye sai ka koyo ka tsinka daga tsayen duk inda kake daidai suke kuma gashi dama an canza ma halitta ba gajere a aljanna gajere bai shiga aljanna kai kada wani ya ji da gare zai ce na ba abin da nake nufi za a je ne kowa za a canza mai halitta ya koma dogo zira'i sittin irin na annabi adam kada wani ya gutsura daidai da wurin ya yada shi in shiga uku ba haka nake nufi ba ana ina nufin kamar yadda annabi ya yi maganan can ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata tsohuwa tsofaffi ba sa shiga aljanna tsohuwa ta ji a'a ya ce a'a ina nufin za a maida ki yarinya ne budurwa da haƙoranki daidai to kaga sai murna to nan abin da nake so in ce shine babu gajere a aljanna kowa za a je a canza mai tsawo ko nan gaje kowa da ne mutum a nan kai ya damu da wannan shi dai ya bi Allah kawai imani ya bi Allah kawai duk wata matsala da ake gani ta halitta ta wani abu ko mutum gurgu ne ko shi wada ne ko shi mai kafa ɗaya ne ko mai hannu ɗaya ko waye mutum shi dai ya imani ya bi Allah in aka je aka kaddara za a shiga aljanna Allah ka samu aljanna komai ya kare ba gurgu a aljanna ba gajere za a yi wa mutane tsawo ne zira'i sittin irin na annabi adam alaihi salatu wassalam sau da kaga duk mutane bai ɗaya suke ke na tsawo sau da ba wani zan za a ce wani wuri ya mai gajarta ko wani wuri ya mai abu abinda muke so mu ce kenan ya fito go to da ka wannan shine to gaye mutane za su koma saboda sai an mai da kai irin wannan sifar ta annabi adam zira'i sittin sannan ne za ka iya duk kayan aljannan da kake so ka dinga lankwamawa matsala baka gajiya baka koshi ka ce ka koshi baka so kana so ka ci wani abu ka ce ba dan na ci kaza ba da wanda na ci wannan duk abin da kake so ka ci zaka ci a lokacin da kake so in nama ne kake so in nono in wane ne in tsuntsaye gasassu in mami kake so kai ta ci kawai ga sunan ba wiyaka to saboda haka shine wannan ma'anar ya fito ko saboda haka shi dai mutumin nan bai tsaya ba qala fa ma izamu asaluha yake cewa menene girman tushenta inda ta zo ya girman wanda inda take inda take daga daidai tushenta da inda inuwarta za ta kai kenan kaga in yace ga aika ce ga inda tushenta yake to ai kaga ya tun an kwatanta mai da kwakwa ba zai kalli inda inuwarta za ta tsaya ba tunda kwakwa ga abun nan ba da ya tambayi cewa ya take aka ce qala lawir tahalta jaz'atan min ibli ahlika da za ka hau jaz'atu da za a ce ka hau a ce wani a hau wani raƙumi daga cikin raƙumanka lama qata'ta ha hatta tankasira tarquwatuha haraman yace da zaka so ka ce ka kure wannan itace daga tushen ta kace zaka kure inuwarta da zaka hau wani raƙumi da doki ne sai in ce in garma in raƙumi ne shi amala ne wanda ake hawa wanda ake hawa sosai da zaka hau shi ya ce za ka kakkarya haƙarƙarin sananan ƙasusuwan sananan har za su ƙoƙe su karere ya mutu saboda tsufa ba ka gama kai ƙarshen inuwan ba in ka hau abin hawanka mai lafiya mai kyau kai ta tafiya cikin inuwanta har zai tsufa ya mutu ba ka kai ƙarshen inuwan ba kaga shi da haka zai gane ƙala bai tsaya ba ba ƙauyen nan ya ce fi ha'inaf to aljanna akwai inabi a can ma qala na'am yace ana magana akwai fama da yaji wannan ya ƙara cewa da yaji an ce akwai inabi inabi sai ya ce fama izamul unqud minha menene girman dunshab da ai kaga inabi a ya ake ce inda yake jiki da ila da hakuri ga eh ka san faru faru a can tsaye ka san faru faru ba faru ba faru to ya yake a jikin in yadda ya yaya ba a haɗe yake ba a cinkushe a lillike a jikin abin da ɗin shekara zai rike ta tsinka daga jikin abin to wannan in ka ciro shi ya kake ce mai in ka ciro gaba ɗaya daga jikin itaciyar ka san dai kana son ka more ma faru ka samu mai kyau ai ba tsugo shi zaka ka zargo daga can ba ba za ka je jikin ɗan reshen inda ya taho bane sai ka karyo daga wurin in ka so ka je ma ɗan ƙaramin ƙane mai tara a ƙasa daga can kaga ba matsala ba ma za ka ce sabke ko kuma in kaga ƙanan bai riƙewa mu akwai abin da muke mai wayo sai ka hau sama da gorar da abin nan ɗinka da guga ko wani abu ka je can ka tsinka ka tsinka ka tsinka ka zuburo ka zuro mai shi kuma ya juye in ba aka da kaje hoye ya sakai ya fashe da kaje hoye sakai ya fashe ya za ku samu masu kyau bayan ka san inda mai kyau yake kaje sai ka hau sama da igiyar ka da guganka a cikin aljihu ko leda ka bugu wani abu da buhu a kai mai baki ka zarga igiya kana hawa da abinka in ka hau can ka ɗiba ka ɗiba ka cika shi sai ka zuro mai kaga sai juya cikin buhun ya sauke cikin ƙwaryar ku ko abin nan ɗinku da kuka zo sai ka ƙara ɗauka ka tafi to dama kuma akwai guga shi ma na ban ruwa kana race in ka gana ma kaga wannan shi kato ne sai ta juyewa a ciki ta juyewa a ciki ku tara daga nan kai kai da wara amma ka je ho wanda bai bai da wayo sosai da ka je ho kawai ya buge wani reshe kafin ya zo kasa ya farfashe sai dai dai dai ba ya lalace to wannan abin da yake jiki a harhaɗe shine dunshi Kosko? Kai ka taba gadin kosko ga abin da ba ‘ya'ya ba? A wannan ai kalmar mu ba ma santa irin wannan, mu ba ma faɗin wannan kalma can mu an koya wani kunya ba mu iya faɗin cewa wannan ba ma faɗin wannan kalmar. Duk abin da ya shafi abin da yake da mace a ciki da kalmar da ta shafi mata, to ba koyaushe ake son namiji ya faɗe ta ba ko ina. hana mu ake faɗin wannan ba ma cewa nono ba a cewa ba ma cewa haka mu ko irin a ce mai uwa ta ɗauki ɗan ba a faɗin abin da za ta ba shi ba ma iya faɗi mu a ce ɗauke shi ki ba shi nono ba ma cewa haka ba ma faɗin wannan hana mu ake tun muna yara ba a bari mu faɗi wannan kalmu ba ba mu saba da ita falawi ne ya ka gani ba a faɗin ta a can in ka faɗi bugan ma baki za a yi ba ma faɗin ta to shi yasa har yanzu ban san ba ba tana da nauyi akwai kalmomi waɗanda in suna da ma'ana yadda mutane suka ɗauke su to in kana magana da mace in ka zo wurin sai ka kiyaye su ka tsaftace su kada ka faɗe su kaga misalin kalmar saduwa kaga ana faɗin ta ko kuma ai ma'anan ta ga ta can a luga abin nan ba to baka zuwa ka ce ba mace kwana biyu ba mu sadu ba wannan kalmar ta yi muni ba daidai ba ne kalmar in ka kalle ta kawai sai dai ka ce kwana biyu ban ganki ba ya fi wannan ya fi kyau amma ka faɗi waccan kalmar bayan ana amfani da ita a can irin wancan wurin in ta za ta ji bata ji daɗin kalmar ba kuma wanda suka ji kama za su ji baka kyauta ba da namiji ka ce mawa ba za ka gaba da amma kana magana da mace sai ka kawo wannan kalmar kar ka faɗi wannan za a ce ba manufarka ba ne amma ba ta da kyau akwai kalmomin da in ana magana ake zaɓe yanzu malam sani mutum ya zo ya ce maka nan ina ake zagayawa za ka ji wani abu sai ce mamalar sani idan ake kashi kaji na kan to a wancan littafin da muka karanta yin makumanta ba sai da aka faɗi wannan ladabin a fakiyatul majalis da kuma wancan littafin arba'una khata lil lisan sai da koya mana yadda zamu yi controlling harshen mu ma wajen kalmomi in zamu magana mu rika zaben kalma kuma mu rika kallon da wa muke magana da kalma amma mace kai mata wannan kalman ba ta da kyau kalman ba ta yi ba na yau eh to aga ya fi sauki ce ina za a kama ruwa ya ce ma ya ce ma ina zan fitsari ko gidanka ne ba ko ya zo ka ce to dan jira ne bari in taba ruwa in fito yayi daidai da yayi daidai da ka ce bari in fitsari bari in kashi to haka fa wasu gabayen matan har suke koya wa yaran su a wannan magana sai zo sai kai kashi nake ji bari ga ci dinki nan ki shani kashi nake ji kashi ke ke maukace uwa so da ka zaben kalma a magana shi ma yana daga cikin tarbiyya ta adab da ake kokari a nuna mutu in za ka yi wata magana sai ka tsaya ka kalla to sai ka je irin waɗannan kalmomin sai ka ɓoye su kaga ko cewa kai mace ta fito da riga ka ce amma ta ban mamanta a waje ya fi sauƙi amma ka ce nonuwa a waje bai fi sauƙi ba ta saboda kamar rika zaben kalmomi wajen magana wannan yana daga cikin tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akwai yadda za a yi ka faɗi kalma cikin sauƙi wadda la ta sukul adan ba ta jiman kunne kuma a gane to wawanci ne ka koma ka faɗi kalma ƙarara rararta bayan kuma akwai yadda za ka juyar da ita a gane ƙur'ani ya koya mana wannan aw lamastumun nisa aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa duk wannan kinaya akai aka ce gha'id aka ce gha'id ba bayan gida kenan ba ko wa muka ce bayan gida ko bayan gari to Allah da kanshi sai ya ce aw jaa ahadun min al-gha'iti minkum min al-gha'iti asalin can wuri da ya kasa kamar misali nan ga tudu ne can kuma yayi gangare to ɗabi'a in mutum zai biya irin wannan bukatan ba gangara yake inda mutane ba zai to sai Allah ya ce ɗau ɗayan ku ya dawo daga gangare me ake yi wa a gangare wancan to amma Allah ka ga bai ce ya dawo daga kashi ba sai ko ɗayan ku ya dawo daga gangare to ya je can irin wannan wurin kenan aula mastumun nisa ko ko kuka shafi mata kuka taba su taba su haka da hannu shi ma haka nan nufin jima'i ne sai aka ce walam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban to kaga sai aka yi bayanin wannan aka yi maganar janaba ko kuma in kuntum junuban fatahharu bayan kuma can lamastum aka ce to lalam dalilin lamastum kuntum junuban kuka samu janaba sai na ba ta fatahharu to ku yi tsarki ku yi wanka kenan ai kaga an gane lafafar da take ciki kuma tunda aka boye sai aka boye magana kama wani ya fito da ita gaɓo ya fito fili ba daidai ba ne amma ba wai ku nike ba da ku nike ba yanzu dalilin maganar ne kawai ta kawo kada wani ya ce da shi nike duk waɗannan a'a tarbiyya makaranta musu a kada ya zama da dalilin wanda ya magana yanzu ya zai da jika shi nike tabi da magana a'a wata ran wata magana ita ke buɗo wasu abubuwan yanzu duk mun dawo kanmu ne ba kan wanda ya magana ba ya fito ko sau da in akwai alkunya shi ake ce ma alkunya kunya da ake cewa alkunya larabci ne su ko hausa suka ɗauki kalmar amma matsayin kunya ne kunya alhaya da larabci alkunya shine ya zama ka sa abu kayi alkunya ka ɓoye wani abu kayi kunya kayi abun nan ɗinsa na eh lakab ko wajen suna ko wajen wani abu ko wajen abu maimakon ka gantsana mutum suna ka za ka ce baban wane ko ka ce maman wane wannan ɗan sakaya wannan yana sa a jima an ji daɗi to haka wajen maganganu yana akwai kalmar da za ka faɗi a cikin abin nan a gane ta to kada sai ka fito da ita fili tsirararta abin nan ba bayan kuma za a gane in kai alku in kai in ka juya kai kinaya ya fito ko to shine nan shi na unqud shine wannan dai saboda haka dunshe za a ce kada a ce wancan da aka faɗin nan ba haka wannan kalmar da ayaba duk waɗanda suke wannan da ayaba da inabi da wasu kuma zan ce dabino ko shi ma dabino ai yakan haɗu ne a jikin abin nan ɗinsa ita tsinka sai ni kuma wasu abin da aka sani ɗorawa sai mangoro kai mangoro da yake ɗaiɗai jikin shi sai dai an yi sa'a ka ga wasu dai ko biyu haka sun haɗu amma mangoro ai kowa da nashi wurin kwakwan manja yawwa eh duk da bamu da ita sai ni kuma daga nan shazaki wani ne shazaki tsada to ai tsada ita daban-daban take tsayuwa tana yin dinshe tana a kanya ma ɗaiɗaiɗai take tsayawa ɗin yafa ita ma da wurin da take tsayawa ɗaiɗaiɗai ko sai magariya ita ma ɗaiɗai take tsayawa sai mi danya eh ka ce mi malmo eh to malmo ai babu shi da yawa amma shi ma yakan yakan tsaya ɗaya ɗaya yakan yi taru da yawa malmo kowane yana riƙe abin shi ne haka da ɗayan shi da ɗayan shi jiki abin da fa muke nufi wanda zai zuro a zuro wani abu sannan su cinkoso a jikin jikin wurin gaba ɗaya suna jikin da za ka kama daga sama ka yago shi duk ka yago su duka su muke nufi ina bin aishi ake magana da ba kai kofa ne yanzu ka zo ne to ba faru ake ya kawo rigima ba ko za ku yana wani aiki ba da kawai da shi waye dama inabin ya kawo magana ai aka ce idabi da aka magana aka fara kawo abin da muka sani nan mu ni dai wanda na sani kenan yawanci sukan yi dunshe to dunshe muke ce ma abin to nan su ne su kowane sun sai mai kaza kai ni ba ba san kalma a tsaya nan eh saboda haka waɗannan su su ne shi sai ya tambaya da yake ya san su ya ce ya girman yadda suke wani abin ma ba da talauci ina bin shi ma yawanci mutane ma ba su san shi ba sosai shine matsalan na man na tuna wata rana a makaranta lokacin muna shekarun baya can muka zo muka zo muna cikin suratu am abasa bin ai amma muna magana inabi da abasa aka zo inabi da na zo malam matan nan lokacin ba su san shi ba Allah ya ce muke ni na je na samo shi wani wuri na zo da shi lokacin na ce to gafa inabi to kuma inabin gashi shi ma ba kala ɗaya bane akwai wanda yake baki akwai ja akwai kuma wanda yake shi kuma kore ko mai abun nan ma kamar yadda apple take ko ita ma apple nan irin wanda da suka fi yawa nan ja sai kuma wannan mai koriyan to amma inabi shi har ya kai kala uku akwai baki kirin sosai akwai wanda yake shi kuma nau'in ja ne yafi yawa ciki akwai kuma wanda yake shi kuma wannan kore da abun nan ɗinsu to muka zo da shi kawai na ce to shi kenan yanzu a tsintsinka kowace ɗaya ɗaya su gani daga nan in kin gani haɗiye shi kaga shi kaga gani ya kori kin gani kuma kin ji ta to shi yasa ba a san shi ba sosai amma da ka gan shi za gan shi da duniya da ka daga shi a cikin wannan abin da suke saka shi da ka daga za ga lillike suke ai da juna in ka daga sai dai ka cira ka yaga da kanka ka rike to haka yake to a aljanna za a samu wannan ai ta mallan sani ba magana ya kare ba magana ba kuma irin na na grade 1 din ta haka za a ta sha to shine shi ba kauye tunda ya san su yake tambayar irin yadda abin yake yaya wannan girman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mashi shi wannan dinshan na dabino na inabi na can masiratu shaharin ne lil ghurabil abqai la yaqa'u wala yathni wala yaftaru yace dinshan girman shi tafiyar hankaka hankaka an san shi ne da dan karen tafiya sai ya ce nisan tafiya to sai aka kwatanta mai aka ce tafiya hankaka wannan hankaka al'abaka dinnan da ake magana shi hankaka in an ce abaka shine wanda ya dan gauraya da baki a jikin shi da fari shine al'abaka wanda muka fi sani ma mu kenan mu namu ko to wannan yana da tafiya irin ta fita hankali bai tsaya ba sai ce to irin wannan hankakan zai yi tafiya wata guda bai tsaya ba bai fasa ba bai kuma kure wannan wurin ba mai wannan gudun sai ya yi tafiyar wata guda wanda ba maganan la ya kawo baya sauka bai sauko ƙasa ba bai faɗo ba wala yin ko wala yantani baya fasawa ya nade fiffiken shi ya fasa wala ya tarru baya yanke tafiyan kawai tafiya yake sai yayi wata guda sannan ya kai girman wannan dinshin inda dinshin ya tsaya to kai kaga a nan duniya ma ina za a aje mana shi wannan girman ina za a aje shi mallam amma can kaga gashi nan a jikin abin kashi kashi jikin itaciyar da kuma yake jiki ko kuma jikin yaɗo tun da shi yaɗo ya fi yi ko shi yana yaɗo ne aksariyansa yaɗo yake yi mai yaɗo ne shi su sau da aka za a sa shi wani wurin da Allah shi ya sayin da abin yake ya yi yaɗon shiga yana a ta ɗiba dunshen shi ka jifa tafiyan wata guda na hankaka za ka yi bacci kuma malam sani a ana cikin tafiya kuma zai ka ja qala fama izamul habba minhu to shi dabinan inabin kai ai kaga kwaya kwayar inabi muke ce masa asali su kaman kwaya ce ba fa kwaya ta yan kwaya ba idan wai malam zani ka taba ganin inabi inabi ka ji ka ji ko wato akwai shi sosai kai akwai shi sosai kai da shi da kai wani zaɗi ɗaya ne to kaji ya to shi ne yayi a malam sani ya kamata a kawo shi to gobe kai yanzu da ka ja kai za ka kawo shi ya gani ya shaida a ko ya juma'a ina ka ga malam sani kuma ya gan shi a kasuwa can to kaji malam sani a bai da ya taba saya to ya ce muku bai gan shi ba ai wanda ya taba sayan abu ko aka taba bashi har ya ci haba kuma ya ce bai taba ganin abu ko da ido ba ku lura fa da maganan ku kuna daukar kanku ne kaman daidai da da shi ko da kowa ba haka bane shi yasa ake fada da ku an je karatu kauye in kawai mutum ya zo kakka dauka kai ma'aluma da kake da shi shi ma yana da shi to shine zai bada matsala wajen karatu in ka zo ka dauka kowa a bai dinsa ɗaya to kuma kakka dauka kamo ka saboda kai yadda Allah ya baka waɗannan abubuwan ba dole bane ya zama da wani wani in ba ruwan shi da abu ba ce mai aka yi gashi ba ba ce aka yi ɗauki ba ba ce aka yi za ka ga abun mamaki ya ta wuce ta kusa da abun nan bai taɓa ma kai hankali shi a wurin ba saboda ba ruwan shi da shi to balle kuma wani in ya ji kuɗin ya ce tab ya cire kaza ya sai wannan abu to amma dai ka san tufaha ka san tufaha apple ka san ta ka taɓa gani ka taba shaida shi ma to kaji kaga yanzu da aka zo kan wanda ya sai kaji ko to kaji ko kaji kaga kaga kaga yanzu saura inabi ne baka sani ba za ka san inabi insha Allah kwanan nan ko ma za ka ko a kai a watsa wai ko ba da hakuri dai a kyale shi dai dai to amma dai gara ka san shi in ka san shi ka sha mai daɗi don gaskiya ko wani ya fi wani daɗi akwai wani da in ka lubbe shi ka san lubbewa to ko dai hausa ta ta ce wani amma wanda suke ba su gane wani ya kamata wani zane sani ko wani zane ta aka ga ba haɗewa ake ba in ka ce ka haɗiye to ai kaga zaka wuce da shi ne kawai ya wuce ko to amma in kan lubbe ina ya tsaya daga nan ka yaya kai wasa wasa to ka lubbe kenan daga nan ka haɗe amma lubbewa ba haɗewa ba ce ta shi ne ba dai ka sa shi a baki ba to jefa shi cikin bakin nan shine nake nufi da kalmar in ka saka shi a bakin nan mai a wannan kalmar ta yi muni ita kuma ta yi ƙarfi a ni ba na dai na yi bayani haka da aisha akwai kalma karawa akwai kalma babba wata kalma ya kawai da ta yi kauri da yawa wannan ta fi wadda da gayawa din nan ko ina wannan kafa ɗaya ta ba za ka ji komi ba amma waccan taka ta biyu nan kafa ɗaya ta wani wuri sai ka ji kunya kwarai amin to mu tafi sau da haka wannan shi ne abin nan ɗinsu hal ya ce to ya ƙwayar take ƙala hal zabaha abuka min ghanamihi taisan aziman kaga annabi yadda yake karantar da ba ni ba kawai za a bashi wani labari ne da ya ce masa haka sai ya ce babanka ya taɓa yanka wani rago a gida ko bunsuru ya taɓa yanka wani bunsuru babba a gida an taɓa yanka shi a gida a gabanka ƙala na'am ya ce iyi ƙala fasalaka ihabahu ya feɗe fatarsa a gabanka an yi haka fa'atahu ummaka sannan ya ba mamanka fatan fa ƙala idbagi ai haza ya ce mata ki je mai mana wannan duk ya taɓa yin haka an bada sun ma'afuri lana min zanuban narwi sannan ba haka nan ki ɗinka mana wani guga da za mu rika ɗebo ruwa da shi narwi bihi ai mashi ya tana wanda za mu rika shayar da dabbobinmu da shi wannan katon gugan nan kwasan shi ka wannan fa kasan dole sai to yanzu a ƙauye ba mu san gugan fata ba eh karfi mu ya kashi mu ce mai guga amma dai na fata menene fa'idar shi shi akwai guga na komo akwai guga na fata to akwai na ne na taya ko to wannan yan sun an fara zuwa birni kenan amma dai a ƙauye fata wanda aka yi abin nan ita ce za a yi dalili shi wancan na, na, na, na, na, na komo in aka sa shi cikin ruwa in ba da ruwa tunjin ba bai kwanciya da sauri shi ko na fata da an sa shi sai ya lumus ya wuce waɗannan na, na kowan da shi ya wuce ƙasa can awa malam sai kaga kana ta kowa kana juyewa su ba su ɗebo ba yau fa an koma can kawai kuku shuru kawai eh kuma wani ya koma ya ta mamaki yadda aka yi da zaka to wannan malam sana da rike baki da arewa arewa ta wajen ina su wannan kudu suke can garin yamurai su suke waɗannan ka zama da zaji wala mamaki to wannan gugan malam sani in ya wuce shi zai wuce sai ga ya ci ruwa ka jawo shi in kato ne ma wani lokaci sai dai akan kwarkwaro ku rika ja kana kana ja wur wur wur wur ya zo da sauri kai sauri ka ƙara zura shi kuma gashi da nauyi tunda yanzu ya ji kadar ruwa da ka zura shi sai ƙara wur ya wuce wannan na koban da gudu ya riga shi isa kuma eh na yau ba zai fashe ba to shi wannan katon gugan shine annabi yake ba wannan misali tun da ɗan ƙauye ne yace babanka ya taba bada fata yace ma mamanka ta je me bayan ta je me ta yi maku katon guga wannan katon gugan ku rika kamfato ruwa kuna shayar da awakin ku da dabbobin ku an taba yi maku haka a gida za a ga masa wani abu ne qala na'am yace i qala fa inna tilkal habba ai tushbi'uni wa ahli baiti yace kuma shi a qala na'am shi ba kauyen yace ya faɗi yace eh kuma qala ma sai kuma yace fa inna tilkal habba ai tushbi'uni wa ahli baiti yace to wannan kwayan da aka gaya mai wannan kaga kaman girman abin da ake kwatanta mai sai yace to wannan kwaye kenan za ta iya isata ni guda daya kwayar za ta iya isata ta ishi iyali na yan gidana gaba ɗaya wannan ƙwayan tun da ya ga girmanta da guga da aka kwatanta masu katon guga na na bunsuru a ce a ɗauki guga gaba ɗaya a maida shi na katon bunsuru ka san ƙaramin guga ne to ƙwayar fa kamar girman haka abin da ana kwatanta mai sai ya ce fa qala sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba yan gidanku kaɗai ba wannan ƙwayar guda ɗaya wa ammatu ashiratika har danginka gaba ɗaya duk waɗanda za a iya jingina su a ce danginka ne wannan ƙwayar in kuka zo ku ta gutsura ta ishe ku ƙwayar inabi ɗaya ta وعن عبد الله بن أبي خذيل قال كنا مع مع عبد الله يعني ابن مسعود بالشام yace sun kasance tare da Abdullahi dan Mas'ud a Sham aw bi Umman ko ko a wani wuri da ake ce ma Umman wa tadhakarul janna kun ga yadda suke su ko suna wannan wurin a Sham ko a Umman yace sai suka yi tuno aljanna suka ce mu zo mu tattauna mu ji abubuwan da aka gaya mana game da aljanna saboda mu tuna da wannan gida da aka yi wani alƙawari insha Allah za mu samu faƙala a ciki ne suna faɗi ya ce innal unquda min aqanidiha min hahuna ila san'a ya ce kun ga dunshan wannan dabinan wannan abun nata na inabi ya ce kaman daga nan ne har zuwa san'a daga nan zuwa san'a kaman ka ce ne misali daga nan ya zan kwatanta in ce daga lagos har maiduguri kaman ka kwatanta haka ka kwatanta mai wannan ka ce mai gashi to ya ka gani nisan wurin wannan dinshe ne kawai wani abin sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya al-janna yace an gitta man aljanna na gani wa dhahabtu atanawala minha ay qutfan wa ko wa urikumuhu ay fahila baini wa bainahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace an gitta man aljanna wa dhahabtu unawilu minha qutfan sai nayi kokari na mika da in tsinko maku wani abu na dabino ko inabi wani yankin ayan itace daga wurin wuri kuma saboda in nuna maku nayi gaba da zan tsinko in nuna maku fahila baini wa bainahu sai aka tare ni aka shiga tsakani na da shi baban ni na tsinko ba da na tsinko maku da kun gani fa qala rajulun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma matsalul habba min al'inabi wai yaya gwargwadon ƙwayar dabino wannan inabi take wannan inabin shi to inabi ba za mu ce mai ƙwallo ba ko sai dai mu ce ƙwayar inabi ko wannan dabin ɗin ƙwallon shi na cikin ne ko ‘ya'yan ne za su zama ƙwallon to shi wannan ɗan dai inabin yadda yake dai ba ‘ya'ya abun nan ɗinsa ba ne to guda ɗaya yake kala ka azami yake cewa dalwin farat ummuka qattu kai ka azu ka ko ka a'azami dalwin farat ummuka qattu yace kaman kwatankwacin girman wani guga ne wanda mamanka ta taba yi ta taba iya ta taba yin irin shi wanda ta taba hadawa dan adabin ruwa ai ka ganshi can ai shaqqat wa sana'at kaman guga da mamanka ta taɓa yi mafi girman gugan da mamanku ta taɓa yi na fata to gwaya dai kamar haka take ta ishi kowa wani abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu abi huraira wani abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma fil jannati shajaratun illa wa saquha min dhahabin ka la hawla wala quwwata illa billah Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna malam sani cewa akai babu wata itaciya a aljanna face wannan tushen nata da ta kafu akai ba sama ganye bane sama kuma sandan itacen ta ko to wannan sandan itacen har zuwa inda take ganye zinariya ce da zinariya bisa zinariya aka gaba ɗaya wannan zinariya ce a jiki saboda ado itatuwan da ke nan an lafce su da zinariya ne gaba ɗaya dukkan tsawon da za su zinariya ce babu wata itaciya a aljanna face wannan ni ban san yadda za mu ce ma karan karan inda take kai tushen eh trump ai kaga turanci ne to da hausa fa iccen yawwa iccen nata ko wanda take tsaye a kai to wannan iccen nata gaba ɗaya zinariya ne kafin akai wurin ƴaƴan kafin akai wurin reshen amma wannan iccen da take tsaye a kai in ka ɗauki kamar misali wanda za mu ce wanda za ka fi ganewa kalli giginya ka yadda take sambal da giginya ai ta fi goruba tsawo duk da dai goruban ma suna akwai lafta lafta to amma giginya goruba in ka kalli yadda suke wannan lafcecen sandan da za ta tafi haka shi ma wani dabinon wasu dabinon ai ba su fat akwai dabino waɗanda suke ba su tsawo to irin waɗannan sandan tun daga ƙasa inda ta haɗu da ƙasa har zuwa sama inda ganyen zai reshe zinariya ce gaba ɗaya wan jaririn jariri bin abdullah ƙala nazalna saffah mun sauka wani wuri shi saffah ɗin nan wani wuri ne tsakanin hunain gashi can saffah mawdi'un ne bai na hunain wa wa ansabul haram da can wajen abu na ɗin haram ai yusratar dafil ila makka ta can gefen wajen shigowa wajen makka ne wuri ne shine saffa fa idza rajulun na'imun tahta shajara sai muka ga wani mutum yana bacci a karkashin wata itaciya qad kadat ash-shamsu tablughuhu rana ta kusa isowa wurin sa yana kwance qala fa qultu lil ghulam intalaq bi hadha an-nab'i ay fa'azillahu ku duba su yadda suke da kyautatawa kai malam muka mun bambanta da mutanen nan malam mu yanzu idan da za ka je daji ko wani wuri ka tarar da mutum yana bacci mu ɗauka ma mugunta wannan zamanin mata zo ba sannan idan yana bacci ko kai da kanka ko yaronka sai ka sa shi ya je ko dai ya samu wani tsinke ya rika caka mai baccin yana laɓewa ko kuma ya samu gashin kaza ya murza mai a hanci ko ya dai tada shi daga baccin nan saboda mugunta ya laɓe ta dariya in ma ya tashi ta dariya sai kuka kana ta bacci ne rana ta kusantar da kai wani gara mu tada ka to ta ku tada shi amma shi wannan da suka ga mutum yana bacci rana ta kusantar da shi sai ya sa bawan sai ya ce duba ɗauki fata ga ta nan cikin kayana je ka ƙara buɗe ta a sama ka ƙara masa inuwa kada rana ta tadda shi yana hutawa ku auna ku ga wannan karamci ku auna da yadda mu muke abin nan ba to saboda haka sai masa haka ya je sa masa haka nan qala wan talaqa fa azallahu fa azallahu ya tafi ya sa shi inuwa falamma staiqaza yayin da ya tashi daga bacci lokacin su dai sun ganshi da sifa sun ganshi dai abun nan fa idha huwa salman sai gashi salman eh wa idha sai salman al-farisi radiyallahu anhu فأتيته أسلم عليه سينظر إما سلم فقال يا جرير تواضع لله yace ma jarir da yazo wasiyar da ya masa shi abin da zai saka mai da ita kenan kyautar da zai mai tunda dama abin da ake magana inda da ne yanzu lokacin da mutum ya je ya zaka ga mutum zai tashi har zuwa wani gari ya ce ya kai ma wani malami ne ziyara malamin nan ba jiran ka yake ka kawo ba kai ma ba zuwa kai ka anso ba amma yanzu da ka je wurin ya ma kai ku yi maganganu ya ma addu'a bayan nan kai kuma watakila ka nemi ka ce man wasiya wani ko baka nema ba idan ka tashi za ku yi sallama zai ce to Allah dai tabbatar mana da kaza mu yi kokari dai mu yi kaza mu yi kokari mu bar kaza mu yi kokari mu bar kaza a isan mutane da sako cewa su rika yin kaza su daina yin kaza shikenan ya gama to shi yanzu da aka zo suka ganshi yana bacci ku duba babban mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah sun ganshi yana kwance ba gane shi suka yi ba a lokacin da suka zo shi jarir ya ganshi ya ce ai mai inuwa kada rana ta tadda shi saboda haka da ya tashi da kanshi sai ya zo ya mai sallama fa qala ya jarir ya ce mai ya jarir tawada lillah ka kankan da kanka ga Allah tabaraka wa ta'ala kada ka dauki kanka komi fa inna man tawada'a lillahi fid dunya duk wanda ya kankan da kanshi a nan duniya bai dauki kanshi wani abu ba rafa'ahu Allah yawmal qiyamah to Allah zai daga shi ranar kiyama kaga wannan kada ya isa ya jarir yace mai ya kara yace ja jarir hal tadari mazzulumatu yawmal qiyamah ka san ko menene dukkai na ranar tashin alkiyama abinda zai sa mutun ya gamu da duhu na ranar tashin alkiyama qultu la adari yace ban sani ba qala zulmun nasu bainahum zaluncin da mutane ke yi tsakanin su wannan ya cuci wannan wannan ya cuci wannan wannan ya zalunci wannan az-zuluma az-zulmu zulumat yawm al-qiyama zalunci shine dufai ko da zunan sai da muka karanta daga cikin da mata cikin littafin mu 40 40 40 qalbiyya akai magana al-hadith al-40 wanda suke kan arba'in arba'in ake magana abin da aka zo aka yi maganan cewa ga hadisi nan hadisul qudus ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ku bayina ni na haramta zalunci a kaina kuma na sanya shi ya zama tsakanin kuma haram ne kada ku zalunci juna tsakaninku to da haka wannan ku duba zalunci mummunan masifa ne inna allaha la yumli lizalim Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhazahu lam yuflithu har lokacin da Allah ya damkai to ba zai kwace ba kuma bai isa ya sulle ba lokacin ya shiga hannu Allah ka tsare mu sauraka aka gaya ma jarir yace kada yi thumma akhaza uwaidan sannan sai ya riki wata ɗan zuma tsumungiya ɗan itace ƙarami ya ɗauka ya rike a hannun shi la akadu arahu baina asbu'aihi yayi kankanta kusan ban ganin shi ma tsakanin yatsunsa kamar misali yanzu mu ce wani tsinke ne za mu ɗauka wanda zai zama mutum yana rike da shi kusan baka iya ganin shi ma a hannunsa saboda kankanta kuma gashi tsinke ne kana gani ya sa hannu a ƙasa ya ɗauko wani ɗan tsinke a hannu ya rike kamar dai irin ɗan tsinken guntun tsintsiya ta laushi ta mata da suke shara ba gade shi ba malam zani ka tafi wani wuri a ina zai ce maka tsintsiyar laushi ka ce zai kwakwa wannan gwabɗe tsintsiyar laushi ya ake ce mata sunanta da yau wanda ake ba amare a ce ka gane ta wanda ake kai ba amare to ai cewa take tsintsiyar laushi ko a nan haka ake ce mata da yanzu akan ba tsintsiyar kwakwa ba to wannan tsintsiyar laushin in ka samu guntunta dan karami wanda ya faɗi ai kaga ba cika ganin shi ba sosai saboda yan ƙanana ne to kamar kwatankwacin wannan ne za ka rike a yatsa haka daga nan inda kake wataƙila ba za mu gan shi ba amma na kwakwa ka rike muna gani to shi wannan salmanul farisi sai ya ɗauki wani ɗan tsinke mai ba da labarin jarir yake cewa kusan ban ganin tsinken a tsakiyar hannunsa saboda ƙanƙanta shi faƙala ya jarir ya ce ya jarir lau talabta fil jannati mithla hadha lam tajidhu ina fata gane da zaka nemi irin wannan a cikin aljanna law talabta fil jannati mithla hadha lam tajidhu da zaka nemi irin wannan a aljanna ba za ka same shi ba saboda babu shi babu maganar irin waɗannan tsinkayen dukka komi zinariya ne duk wata itaciya da ta zo duk abin da ke jikinta zinariya ne irin wannan ma ba za ka samu ba a can babu shi komi ba abin nan ba ne ya ce ƙultu ya aba abdullah wa ainihin nakal wa shagar ba su suna da irin wannan tsinkayen a jiki ba ya ce ina itaci ina ina dabino ina sauran itatuwa ba duk ana samun irin wannan yan tsinkayen a jikinsu ba wai da kun gane kau idan yaya muna tare tau malam sani na baka a wani yanzu a itatuwa ba kana samun tsinkaye tsinkaye ba to wannan an nuna ma dan karami aka ce da zaka nemi irin shi a aljanna kwata duk inda zaka shiga ba zaka samu kamar tsinke irin wannan ba ba zaka samu ba aljanna duk inda zaka zagaya zaka samu irin wannan dan tsinken na wannan tsintsiyar laushin ko wannan dan tsinken na itace ba zaka gan shi ba me yasa ba za a gan shi ba sai ya ce qala usulu hallu'lu wa dhahabu wa a'lahu tamru yace abin da yasa tushen itacen gaba ɗaya kowace zinariya ce da azurfa zinariya ce da azurfa sannan an je ƙololuwar saman kuma dabino ne kawai so ba ganye ba itace ba ba abun nan duk inda ka taba daga ƙasa zuwa sama zinariya ce duk inda ka taba lu'ulu'u ne duk inda ka taba ba maganan ka samu tsinken itace a can itace sun ƙare daga nan to shine hikimar ya fito ko a daga sunan itacen dai sai 'ya'yansu yawwa su yadda suka kafu sai ƴaƴansu amma maganan ka samu tsinke mai ballowa daga jikin itacen su duk abin da ka kama jikin su ka ballo zinariya ce ba tsinke ba tsinke yawwa yanzu ma maganan ta fito ba za ka samu tsinke mai sunan tsinken itaciya ba duk abin da ka balla zinariya ce in ka je jikin itace ka ce bari ka balle abin sakace in ka ballo lu'ulu'u ka ballo ko zinariya ba tsinke na duka ‘ya'yan ne kawai wanda suke ‘ya'ya wanda ka sani, amma itaciyar gaba ɗaya in ta ɗaga da gaba ɗayan ta zinariya ce da azur da lu'ulu. so in za ka ballo wani abun ka ballo zinariya ka ballo ko lu'ulu ba tsinken saka ta baki a can komi zinariya ce mhm maka lu'ulu'un nan to za ka kawo mana mu gani eh inda da inda yanzu ne fato ka aure mana wannan a aro guda amma kakka faɗi ranar nan kakka zo ka bayo shi daga nan ka fita gid eh mutane suna manta abu ne amma lokacin da muka zo muka ɗauko wancan littafin da sheik arifi ya rubuta wato wannan nihayatul alam a ciki ya sa hotunansu sai da na zo da littafin wata rana muka ce ga lu'ulu'u ku kalla kuma kalar ne hoton kana iya ganewa ga yaqut ga zabarjad ga wane ne ga wane ne har ya koma ya ce itaciyar nan shajaratul yahudu ma da ake cewa an je an ɗauko hotonta ga hotonta duk mun nuna shi illa iyaka watakila lokacin wasu ba sa nan amma littafin yana nan in kana so da ka samu wannan duk da dai in mun samu naka wanda zai zo mana a waje a fili mun fi son haka da za mu samu abu uku ma da yayi kaga dai zinariya mun santa mun san azurfa to amma ba mu san lu'lu'u ba ba mu san marjan ba sai murjani irin na wannan wanda ake da wannan ba shi bane ba da asalin abun bane sannan kuma ga ga siliki silk alharin ka sun koyar da kai ka ji na so ɓaro aiki to a gutsuro mana mana kaman silk haka alharin shi ko ɗan guntun a guntulo ko da kaman yadin da tela ke yarwa ne na alharin amma wani yadin da tela zai yar na alhari ne ai yayi kudin yadin irin wannan hmm? eh yana ana samu eh ai duk da ka ce daɗin na nisan yanzu ban ji daɗi ba mu yanzu ne muke so inda yadda wanda zai samu to na? eh suka zo haka gol eh eh eh eh eh eh eh haka ne to ba shi yasa ke da tsada ba to amma kuma kaga fa tsutsa take yin shi tsutsa ce ake kiyo take yin kashin da take kamar yadda kasar ana kiyon zuma tana fitar da zuma shi ma alhari ne tsutsa ce ake yi take ake kiyon ta tana fitar da alhari ne tsutsa ce take yin shi to da ka dai yanzu tunda ba mu san shi wannan kuma ka ce da wuya mu nemi inda za mu samu inda ba wuya a ba mu shi a ba mu kayan mu wannan wannan a sa wani sundusun wa istabraqin ga mai kaurin ga mara kaurin duk mutum ya zuba ya zuba sa jiki sai can can kan ba wuya bainal kafi wan nuni ne ai kaga wannan ma kadai ba da ka karasa ya isa mu dage mu nemi nan wurin da duk na fade su ka ce wuya to ga inda za a je a same su ko ta ina mala mace ta sa kaya alharini da lu'ulu'u da yaqutu da zahab da fidda ta rataya ta sagala ta kulla ta daura kwalliya kaya kala saba'in to kala saba'in yanzu har yanzu ba a mai wayan da za ta gane da inda za a liƙa su ba can ko duk kowane da an ɗaukai aka sa a wurin sai ɗaram da an ɗaukai aka sa sai ɗaram don saboda wurin aka yi shi dama kala saba'in kayan kwalliya na'am ka kawo mana shi to ko akwai bidiyon na nan to sai ka kawo mana kaji yanzu shi kenan kajin da za a kalla ba sani to sai dai kuma yanzu yaushe mu yi ture kaza ba kwashe kwai to yau wato saboda kada a zo to kaga gara ka duk wannan na wannan wanda arifi ya nuna wanda muka yi magana a kan shi ka tattara su gaba ɗaya gobe muna magana aljanna nan aka zo sai a nuna mana waɗannan a gani a ga ce da wannan za a yi rige da wannan saboda zai haɗa abin daidai a samu a yi Allah ya ba mu iko a tuna ma da rana a wai a tuna ma da rana cane sai an tuna ma ko koya to nan ka azo in ji wani sabon tutanci ya ba wanda kake bukata kuma ka sanar da mu mu yi a tanadai saboda in an yi magana kyan ta kawai magana nan ta zama ta ta ta ta ta ta ta daidai to saboda haka kun daiji saboda haka wannan shine babban abin da za a kalla to kuma yanzu ku kalli fa'idar da ya samu kun ga amma malamin nan alkhairi yana kwance rana za ta tadda shi ba su gane kowa ne ne ba suka je suka ɗauki inuwa suka yi masa ba a san kowa ne ne ba ya tashi daga bacci ashe wanda suka sani ne ya san shi shi ma ya san shi shi ya san salmanul farisi ne ya san kuma jarir ne to sai zuga ku dubi ilimin da ya samu mana ta dalilin wannan saboda haka shine nan ya ce ai ba wannan ko ya ce in ka nemi wannan ba za ka samu ba aka ce ina aka ce ai duk sun zama wa an barra bin azibin radiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala wace wa dhullilat qutufuha tadlila haka nan ƴaƴan itatuwan aljanna wanda ake tsinka an sauƙaƙe su sun yi sauƙaƙewa ta yadda ƙasa-ƙasa kamar yadda aka yi magana babu wani abu na wahala an yi ƙasa-ƙasa da su kowa zai samu yadda yake so a inna ahlal janna wato su yan aljanna ya kuluna min thimaril janna suna ci daga ƴaƴan itatuwan aljanna qiyaman wa qu'udan wa muttaji'ina ala ayyi halin sha'u shine ma'anan shine ma'anan fasarar wannan aya yan aljanna suna cin ƴaƴan aljanna wanda duk suke so su tsinka qiyaman in suna daga tsaye daidai ne wa qu'udan in suna daga zaune daidai suke da su wa muttaji'ina idan suna kishingide daga kwance daidai ne ala ayyi halin sha'u duk yadda suka ga dama haka suke sarrafa yayan duk inda kai ma'amuruna ne bainal kafi wan nuni suma kun ake duk yadda ka nemi su yi in kana daga kwance ne ka so ka daga zaka tashi daga zaune a kaga daga kwance kuma zai ma abun nan sai ya daga kawai zo daidai yadda zaka tsinka daga zaunen idan so kace ka tashi daga tsaye kana tsaye kana tsinka kana ci kuma kana tashi sai sai ya bi ka tsaye ya zo daidai inda zaka yi ta tsinka kuma daga tsaye kana yi yadda kake so ba za a zo a ce kana daga zaune ya tsaya a halin da kake daga tsaye ba ba zai zo a ce kana daga kwance ba ya tsaya a halin da kake daga zaune zaka tsinka sai ka yunkura daga kwancen sannan ka tsinko ka koma ka saka baki ina zai yi ƙasa ne daidai yadda daga kwancen za ka rika tsinka kana sakawa baki malam sani wannan gida Allah ka bamu wannan gida ba dan halin mu ba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala an samu daga abdullahi dan abbas yace nakhalul janna ay juzu'uha min wani zumarud zumurud zumurud ko khudrin shine wannan zumurud din zama zama abin nan ba wa menene nan wa karbuha zahabun ahmar sannan wa safa'uha ay kiswatun li ahli aljanna sannan minha muqatta'uhu muqatta'atuhum wa hulaluhum wa thamaruha amsalul qilali wad dullai ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asali wa alyan min adh-dhubadi ليس فيها عجم يا سلام يا رب العالمين yace kaga aljanna ita wannan aljannan nan a wato naqlul janna dabinan aljanna Allah sani ka ji irin yanayin dabinan aljanna ba irin nan ba shi dabinan aljannan nan juzu'uha ku tuttura tushen su kenan min zumurrud khudar daga zumurrud ne irin wancan nau'in abin da ake magana kamar nau'in waɗannan na zinariyan nan kore wa karabuha sannan karab shine asalin inda reshen bawon yake ballowa inda rassan nan suke haduwa inda suke bubbudewa ba su ne abin nan ba ga ya can ƙasa ku duba karabuha asalus sa'afi shine farkon inda ganyen yake tsayawa ai jaridun nakali wa warqahu da ganyen inda ganyen yake farawa wakila ma ya baka min usulin nakhlati ba'da al-muqatta'i wasu suka ce a'a abin da yake rayya bayan an cizge wurin to tushen inda abun nan dai kusan inda bawon da yake wannan na ganyen na inda tunda su kun ga sun yi ganye suka yi haka haka ne ko to inda yake liƙe jikin itacen wannan shine karabuha to min dahabin ahmad daga zinariya ne jar zinariya ce a wurin inda yake liƙe wannan zinariya ce ja wa safa'uha ganyen wannan na- na- wanda ake cirowa shi ina su jarid wanda zai fado kamar irin wanda ke ballewa ya fado din nan shine safa'uha kiswatun kiswatun li ahli aljanna shine kayan yan aljanna nan ne zaka in suka ballo wannan wanda yake fado wannan to da shi ake wa yan aljanna dinki eh kamar suf kamar yadda suf yake idan dabinon nan wannan abin da ya faru kaga dai wancan na jiki zinariya ko asalin tushen kuma zumar khudr to kuma inda take tsagawa can inda za ta yi wannan rassar masu ganye wanda za su ganye daga jikin zinariya ne zinariya ne a wurin to idan ya balle wanda ya fado kaman ganyen na dabinon wanda zai faffado shi kuma shine tufafin yan aljanna kayan yan aljanna da za su rika sawa daga nan yake minha muqatta'atuhum wa hulalihim daga nan ne suke samun kayan sawa in an ce muqatta'at min athiyabi ay kullu ma yufassal wa ko yufassal wa yukhatab wa yu- wa yu- wa yukhatu min qamisin wa ghairihi duk kaya irin wanda ake cewa in an ce maka za a yanko yaji in za a yi ma riga ai ba aka kawai ake saka kudin ne ciki ba ko ba shi ne za a je a yayyanka yadin ba wanda ya iya yanka nan ya yanka nan wani lokaci idan yanzu tela ya zo za ka ga yana yankawa yana kafa kafa da waɗannan yan don duk wanda ka ga ya yi haka da almakashin nan zui zui zui ya zagaya akwai wanda zai liƙa shi kai ne da baka iya bai ka ta ganin kamar a banza in ba ya sa'a ba ma ya bari wani ya kwance wannan abin sai ya zuba mai da wasu da ya zo ko ya bubbuɗa ya gani ya ce inna lillahi an yi man ɓanna a kayan nan an yadda wani an yadda matsaka an yadda hamata an yadda tab daga nan sai ka ce tab ashe ka taba bai kaya to duk kayan da ake saye a yayyanka su a yi masu waɗannan ɗinkin a- na sawa saboda amma hannu amma wani amma ri amma kaza amma kaza su ne ake ce ma muqatta'atu ina fata an gane su ne waɗannan kayan gashi can ƙasa shine ne ke cewa shine kayan da ake rarrabawa a yayyanka shi a ɗinka na riga kamis wa ghairihi wa ma la yuqatta minha كالأرز كال كالأرز كو كال كالإزر وال والأرضية da wanda ko wanda ba a abin nan ɗinsu da wanda su kuma ba a yankawa kaman gyauto wanda za a ɗaura da su duka waɗannan su ne ake ce masu muqatta'atuhum a takaice dai in mun dunkula maganan mu ce shine duk nau'in tufafin da ake sawa tunan an yi maganan taguwa da wando akan yi maganan babban riga akan yi maganan kuma wanda za a daura kamar mata su daura zane ko su siket ko su wane ne duk dai kayan muqatta'a da wanda za su kifa da wanda za su sa na hijabi daga nan ake samun tufafi kawai za mu dunkule wa hulalihim da kayan kwalliya duka na kwalliya daga wannan itace ake samowa kaga itaciya ita ke fitar da waɗannan wa samaruha amsalul qilali wad dila'i ya ce ‘ya'yan itatuwan ban san kai bacci sai mun gama malam sani na ganka kwatankwacin ‘ya'yan itatuwan kwatankwacin tuluna an san tula tulu ko? to aka ka sani amma wasu ba tulu menene tulu kamar nan dago kai fa tulu yusuf ha bayana kawo sau da aka kowa ya san tulu to kaman tuluna ne manya-manyan tuluna haka yayin itatuwar suke a wurin ai anan ma gidan masu jakkwala akwai wata fulawa da take fitowa ta rika yin ƴaƴa bula-bula kaga kaman ƙwarya kaman ƙwarya duk kuma fulawa ce amma za ga ƴaƴan ga sunan tun juma sun yi su kaman haka gidan masu jakkwala ka taɓa ganin su malam sani gidan masu jakkwala itaciya ce fulawa ce a daddaza ta a cikin gida amma tana ƴaƴanta tula tula ga gaban tuluna gaban ƙwarya in ka kalle shi wanda ya saba da ƙauye sai ga gaban kore tuka tuka to wancan itace ta mai fitar da waɗannan kayan kaman tuluna take da ƴaƴanta in kana son kaya malam sani shine hikimar abun wadila'i kaman guguna manya manyan gugancan da muka yi magana ɗazu ba sai kwatanta shi ma da tulunan ma manya manyan guga yana cike da ruwa ba shi ma ya kama da babban abu ba to ƴaƴan itatuwa kamar haka suke don haka idan ka ɗauko ƴaƴan itacen da ka buɗe ciki sai ka samu abin da kake so in kaya ne kala kala kake so a lullinke a ciki a wanke a goge dama haka aka yi su ma wani wanki ma ba su datti ba a linke suke sababbi ciki kowace kalan da kai tunanin sawa in ka tsinko wannan ƴaƴan irin shi zaka samu a ciki kuma in ka sa ba ka ƙara sa shi har abada in ka ga dama ba sai ka ƙara mai in kana son irin shi ne sai dai a ranka ka sa irin wanda ka taɓa sa wannan in farin broket ne ka taɓa sawa wane ne ka taɓa sawa yanzu shi kake so ka ƙara sawa alharini ne silk wannan ya sunan shi wannan abun kai ya sunan banda shadda ya sunan ɗayan yawa boy in boy ne ka sa wani fari ne kake so ko wani ja ne kake so yanzu wani yalo yalo ne wani kake so shi za ka gani a ciki kuma daidai da size ɗinka daidai da tsawonka daidai da kominka da ka ɗauka sai ka zuba in so kace ka zuba babbar riga da aiki mai asake an gama ta ciki sai dai ka zuba ta kawai ka cire ka aje shi kenan aka mata mata sun da su ne iyayen kwalliya su kayansu kala saba'in ne na kwalliya duk sanda za ta yi kwalliya sai ta liƙa kala saba'in mu ban da munan wurin ba a ce mu ba ba a faɗi maza mata ne aka ce su sai an ba su tun da su iyayen kwalliya ne to kayan kwalliyan nan za a ba su kala saba'in ko yaushe sai sun sa kala saba'in suna da wurin da za su ɗaɗɗaura su saboda haka ku daina kwalliya nan ta bata maku lokaci maimakon ki ci awoyi kina kwalliya ci minti biyar ki raka'a biyu don wancan gidan tunda cewa akai wa zai sai gida a aljanna wane ne yake so a saida mai gida a aljanna sai aka ce bi raka'atin fi zulamin laili ya hayiha da raka'a guda ɗaya tal da zai raya cikin dare idan kai raka'a ɗaya a cikin dare Allah ya anshi wannan raka'a ɗayan ta dalilin nan an sai ma gida a aljanna da wannan raka'a guda ɗaya to mutum ya cinye lokacin shi gaba ɗaya baya komi baya wannan ai kaga shine babban asara to wannan shine abin da aka ce wannan ashaddu sannan bayan haka nan kuma ga su waɗannan ma an ce sun fi tuluna ko guguna manya-manya ashaddu bayadan min labani sannan kuma 'ya'yan itatuwan in su zaka ci to sun fi fari tsagar su fari ta fiye da nono wa ahala min al'asal sannan duk wanda ka ci kuma ya fi zuma daɗi ko zaƙi za mu ce wa aliyanu min zubdi sannan in ka taɓa kayan ko ‘ya'yan itatuwan sun fi laushi fiye da kumfa laushi in ka abin nan fiye da kumfa na fa an san kumfa taɓa ta kaji in kana so in baka san laushi ba taɓa kumfa malam sani to ya ka gani laisa fiha ajamun sannan ƴaƴan itatuwan babu ƙwallo a ciki shine ajamun anan ba ƙwallaye to ko ina bintan da muka faɗi yanzu ka samu mara ƙwallon nan malam ka dinga haɗiɗiya malam sani ya ga ai bai ƙwallo yana fatawa lokaci yana fatawa ba akwai wasu kula-kula da ake ba ƙwallo wasu ka ji ma ƙwallo ba ka ji ƙwallo a ciki ko ka ji shi dan karami ne ka wurgo shi kai waje to ko a Saudiya ba an yi wasu dabinan da an ma cire kwallon ba wasu dama ba ba kwallon wasu kuma an cire kwallon ne maimakon kwallon sai a sa chocolate a ciki maimakon kwallon a sa wani abu a linki a ciki duk wanda ka sa ya karu da ido ka gai shi gashi nan kamar dabino ne kaɗai a ciki amma ciki an buɗa shi an sa wasu abu a ciki haba malam kana ta jefawa kai ta jefawa to wancan ‘ya'yan itatuwan da ake ga laushi kaman ga fari kaman nono zaƙi kaman zuma laushi kaman kumfa sannan laisa fi ha ajamun ba ƙwallo a kharajahu ibn abu duniya wannan ya ce wa shaykhuna fi ajab ƙwallo ba ƙwallo a ciki ba bala ba ba ana nufin wanda ba balarabi ba ajam ba ajamun na abun nan ba ajam ajamin na ake nufi ba ƙwallo a ciki to yanzu in Allah ya kai mu gobe mun faɗi aljanna an faɗi yadda take an faɗi abubuwan da ke ciki an faɗi jin daɗin da za a ciki yanzu gobe insha Allah za mu fara maganan abin da za mu dasa a can mu same ta me za mu yi mu samu wannan wurin shine gharasul janna shine masha Allah kai gobe sai gobe za a faɗi dashen da za a yi yanzu wanda zai in kana son kai dashe ka samu abubuwan da zaka daddasa a can gidan a bayan an abin nan mato a zo gobe زي ما تقول إن قدر الله لنا البقاء نكتفي بهذا نعم تو الله ذا زي na'am eh na'am na- na wane abubuwan da ake faɗi eh akwai su haka ne da suna duniya ce ta kusa karewa shine dalili Allah yana ta amshe abin da ke duniyan ne ana komawa can don a nuna wa mutane cewa an kusa barin wannan gidan a koma can da haka duk wani abu wanda yake da na arzikin kasar da ake da shi ko na abun nan na duniya wanda ake gani ya burge mutane sai a rika cire shi don a nuna wa mutane sun kusa barin gidan shine kawai amsa da alkama ibnul qayyim yayi magana a cikin wancan littafin sa ina da cikin zadul mi'ad ne ko sharhul furqan na manta yace da alkama tana da girma ne kaman girman kwallon dabino idan ka zo cikin kwallon dabino ka duba za ga kaga dai kwallon dabino ai ka san shi to alkama da girman ta ya kai haka yace amma duniya tana karewa ana ƙara matsa duniyan ana ƙara matsa duniyan ana ƙara matse ta saboda tana ta karewa kuma gashi mu kuma muna ta zunubi laila na hara wannan yasa aka matsa alkama ta dawo kamar yadda take yanzu saboda haka wannan shine dukan su ana matsewa ne ana matsewa saboda a nuna duniyar ta kusa karewa kuma wannan abu za a ganshi a fili alamat as-sa'a as-subra malaman sun ce duk sun bayyana duka alamomin da aka yi magana na tashi alkiyama kananan nan to sun bayyana yanzu kalli wata in ya hudo za ka ga ya fito kwandalele haka ne ko to sama to alama ce ta tashin kiyama kalli kwanaki da suke karewa kalli yini in safiya ta yi kafin zuwa yamma ka gami za ka yi kafin yamma ta yi sai ga ya kare kalli yadda kwanaki ke zagayowa sati ɗaya juma'a zuwa juma'a da kwanakin da yadda suke karewa kalli yadda ake haifar jariri yanzu ya fito da wayen shi kana ganin kaman kat ya fito hannunsa buɗe na san wataƙila kai tun da babba ne sadda ake haihuwar jarirai ko kai sadda ka fito ƙarshen ta yi da kai kwana arba'in ba ka gani haka da ake haihuwar jarirai ko to ya tsinsa kuma fa a haka to yanzu ko wannan zai fito kamar ya ce ku ban kuɗi kuma ni na gwada na ce ko da sai na gaya mata yanzu na aka haifi jariri yanzu na aka wanke shi da za a ce jikin shi da dumi a ce a bashi paracetamol in ka bashi paracetamol za ga yana furzo shi amma kana lakuta mai zuma za ka je nan yana tanda da jariri na bambance wannan to ni nan na gani ko kwanaki an kawo su yan biyu da na lakuta masu zuman nan malam hadda kan ɗa suke na ce bari in ƙara muku tun da kun gane ta yara so duka waɗannan alamomi ne na asa'a asura kuma kalli yanzu yadda mutane ka duba fa jiya ba ka nan wataƙila jiya baka zo ba ko to jiya nan da yamma ne muka yi karatu muka ce wani ɗan kasuwa yana sai da dabino sai wata mata mijinta ya tafi jihadi abincin gida ya ƙare ya kai ga dole tana da bukatar sai ta je ta sai dabino da ta je sayan dabinon nan sai ta miƙa wa mai dabinon kuɗi shi kuma ya miƙo mata dabino sai ya ga hannunta da ya ga hannunta sai ya cafki hannun nan ya sumbanta bayan ya yi wannan ɓannan ya tuno da laifin da ya yi yanzu sai ya fashe da ihu ya fita daga shagon nashi ya falla da gudu yana ta ihu yana kururuwa cewa ya yi ba daidai ba ya tafi ya nufi uhudu dutsen uhudu ya tafi ya je ya ɗebi ƙasa ya dinga ma kanshi a ture da ita akan yau ya yi abin kunya shi da kanshi ya yi abin kunya yana a ture da ƙasa sannan lokacin magariba ya yi ya gungura da gudu ya shige masallaci kuma aka yi sallar magariba da shi sannan ya ƙara fashewa da ihu ya ce manzon Allah na halaka ya rasulallah na halaka ya ce mai kai ya ce ga abin da ya yi sumbantan hannun wata mata da yi kuma yanzu ya gano ya yi babban ɓanna sai ya ce ka yi alwalla ka yi sallan magariba ya ce ya yi ya ce to wannan ya kankare ma wancan laifin sau innal hasa innal hasanati yuzhibna sayyi'at ya fassara mai wannan aya ba ci akai ayi ba amma ku kalli karfin yanda ya abun nan to yanzu kuma kalli yadda ake zina ba wancan ɗin ba zina zina kanta mata yanzu a facebook za su fito da tsirara su duk abin da za su yi su ce ga irin su su ga abin da suke so kuma su ma sun yi yadda ake so in kana da bukata ga su zina to har mata aure ba basu ba kuma zina na gaya maka wata kungiya fa fitowa ta ta ce zama da miji daya zama da miji daya yawa sunan kungiyar su zama da miji daya yawa da aka ko mace tana da miji kawai ita ma yadda yake tafiya ita ma ta tafi in an tambaye su ce su ma mazan ai ba ai ba sa trusting wai maza saboda ba san iya abin da suke ba saboda haka su ma yanzu a ba su dama su ma su yi mazan da yawa kuma mace ka yozu na yanzu da kai ka sani yanzu da in aka ce maka wannan budurwa ce yau a zo a ganta da ciki hatta yadda ta zo ta haife shi a gidansu kowa na gani har babansa ya gudu ya bagare to yanzu ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yace za a zo alamomi wajen 72 da ya faɗi cikin wancan littafin rihlatul khulud yace mutane yuhilluna al-hira za su halartar da yin zina su rika yin zina ba sa jin komi su rika shan giya ba sa jin komi su ji kuma babban masifan kiɗi da waƙa ba sa jin komi yanzu mutum dan ya ganka da kiɗi da waƙa mota shi yana jin wani abu to duk zai ce gurbi alama ce tashin kiyama mutum ya rika jin kiɗi da waƙa baya jin alaman wani abu alaman zuciyar ta riga ta toshe gaba ɗaya domin kiɗi da waƙa yana shiga zuciya ɗayan biyu ne ko dai a daina jin shi a koma na kirki ko kuwa in dai mutum zai ta jin kiɗi da waka sai ya zama munafiki Abdullahi bin Mas'ud cewa yayi jin kiɗi da waka yana tsiro da munafici a cikin zuciya kamar yadda ruwa ke tsiro da ciyawa in kana zuba ba wuri ci ruwa ba ciyawa za ta tsiro ba yace to jin kiɗi da waka haka yake tsiro da munafici a cikin zuciya yanzu idan da zan tambaye ka da kasuwanninmu da hanyoyinmu da gidaje shin sautin ƙur'ani shi ya fi yawa ko sautin kaɗe-kaɗe to alamun tashin kiyama ne abinsu to kaji to kaji ma to ka gani to ka gada ma ba daga wurin ka muka ji ma sai mu ce to to kuji kuji kuji dai abin da yace yace ya kai ga mai keke na fef gawa ya dauka kuma ya sa kiɗa to gawa ai in kana jin masifa shi fa wanda ya waka ya kiɗi ya waka shi ne fa wata rana ya yi tafiya ya kai ziyara a wani wuri sai kawai sai suka sa masa suka ce sun ba shi masauki za a ba shi abinci za a sa mai kiɗi da waka ya je ce kakko sa man kiɗi da waka in ba haka ba zan yi gaba in ya da zango aka tambaye shi menene dalili sai ce saboda yana tare da yaran shi yan mata yace kuma daga abin da muka jiyo daga magabatanmu cewa saurayi ko budurwa in dai zai ta jin kiɗi da waƙa ko da yaushe sai ya yi zina to saboda haka sai ka ga abubuwan ga suna ana ta yi mutanen lot waɗannan abubuwan suka fito da su aka fara gani aka gane lalle za a yi wasu tantirai nan gaba wanda ba san su ba aka ce daga ciki ba kiɗi amma tafi fito tafi fito dama da wurin da kiɗi na da kiɗi eh ban ba eh ai wannan suna zan faɗi wannan amma tafi fito kiɗi da waka yanzu a zamanin nan wani kaga yanzu in ɗan ƙwallo ƙwallo suna kallon ƙwallo ya kake jin tafi da fito to su mutanen lo sai suka zo ga tafi ga fito ga yawo in as down ga yawo da riga ba sa balla baballi ga aski rabi abun nan din rabi sannan su sa yatsa cikin bakin nan su rika yin wannan abun daga nan daga nan aka ce to za a yi wasu tantiran da ba taba ganin irin su nan gaba ko an gan su ko ba gan su ba wai haka nan saboda lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya kare bai ba mu mafita to su ko alamatul kubra idan suka zo gaba ɗaya za su zo aka ce kamar tsinkewar carbi su manya manyan alamomin tashin alkiyama guda goma nan ko sama da da za su zo su za su zo ne in ɗaya ta zo da safe ɗaya ta zo da azahar ɗaya ta zo da la'asar ɗaya ta zo da magariba kafin a ce ma abin nan sun an gama gaba ɗaya kowa ya tashi haka za su zo kamar carbi ya tsinke muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya raya muna musulmai karɓi ran mu muna mu'mine dan tsarkin sunayensa subhanallahi to Allah tabaraka wa ta'ala kun ji wani dan uwa ne yake nema a yi masa addu'a matan yayansa sun taho jiya da ita da ƴaƴanta duk an yi kidnapping din su muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su muna tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah da ita da su sauran da ƴaƴan nata da sauran wasu ma waɗanda suka shiga cikin wannan hali muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su kuma gaskiyar magana mai ta yawaita dai askar din nan kullum ana magana mai ta askar na safiya askar na marece sauran abu kuma ya faru su kenan sai musallama ma Allah shekaran jiya yaushe ne juma'a jiya ne na yi sallah a kinkinau sai na haɗu da wani abokin karatu na mun dade ba mu haɗu da shi ba shine sai na ce mashi ina kake ne yanzu in dama shi da awa yake zuwa ya je can wurin ya zauna ya ta da'awa na ce mai ina kake ne yanzu da can na san shi yana kacaccari ina mai tsiya sai ya ce yanzu luddiga yake sai na ce a a luddiga ba ba ba kama mutane ya ce to mu dai muna nan Allah dai bai sa an kama ba ai inda ba ba tsammanin a kama mun mana aka kama mu ya ce ai ya tafi katsina wata rana aka zo kawai aka dauka aka tafi da su da abin nan ba ya ce amma iko haka ya ce haka aka daure shi ta hannun dama ai hannun ba a baya aka za su kai ta gudu a daji ya ce sun yi tafiya a daji ya kai daga nan zuwa zariya ya ce ko daga ina ya ce amma shi yana ta azkar ɗin shi yana ta azkar yana ta tafiya haka gabanka aka yi ko sai kawai sai shi ogan kwata-kwata sai ya zo ya ce kada ka damu kai zo kai ba abin da za mu yi ma zan sake ka zan kyale ka ya ci gaba da azkar ɗin shi ya ci gaba da azkar ya ce da aka ƙara tafiya kamar kawo sai ya ce mai dama na gaya ma zan kwance ka tsaya nan ya kwance shi ya ce mai akwai abin ka da aka ansa ya ce a shi kuɗi na da waya shi da wane ne ya ce duka za a baka yanzu za ka gane hanya ko ko sai an nuna ma inda za ka bi a taƙaice dai aka rabu da shi ba bai kawai ba to kuma ba kun ji ba cikin yaran nan da ake magana wanda aka kama su ya ce waɗannan na katsinan dai su ɗari uku da wani abin nan guda ɗaya da ya sha ya ce shi yadda Allah ya kubutar da shi ana tafiya ana tafiya dama gashi sun gaji suna cikin tafiya da aka je wani dan rukuki kawai sai ya shige wurin ya dinga la haula wala quwwata illa billah hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allahu yayi ta karatun nan aka zo wurin nan Allah bai nuna masa shi ba suka yi ta wucewa suka gama wucewa suka bar shi shi ya dawo ba yadda za a annabi ya faɗi mana wani abu da za a ce abin nan baya da sai dai mu yi amma in dai muna yi ko da wani abu ya gitta zai zo da sauki ayatul kursiyu azkar na saba azkar na masa na taɓa baku misalin nan na ce ko an kaddara bulo zai faɗo ma da bulon da ya faɗo ma yana bulog da bulog ɗin da ya faɗo ma a murmushe yaya kwatankwacin abu malam sani an kaddara bulog sai ya faɗo ma sai aka murmushe shi ya faɗo ma a murmushe da wanda aka sako ma shi gam ya ana suna daidai to saboda haka du'a'i ko kaddara ne abu la yaruddu alqada illa du'a ba abin da ke mai da kaddara in an hukunta ta sai addu'a ko ba a yi ta ba a taure ta ba gaba daya in aka sauƙaƙa ta ta faru ba kama ji ba ai kamar ba ta faru bane na'am to guntule shi mu yi yadda zai yi to to eh eh to lalle gara da ka gaya bane wannan kan babba abu ne bari gaya wata cewa yayi shekaran jiya kace ko shekaran jiya saboda ruwa ya ta fito sosai mallam sani kai ba kuma jibo da kake kusa da shi cewa yayi shekaran jiya ya zo ya kwanta bacci sai ya manta bai askar ba na kwanciya bacci yana kwanciya sai mafarkin wutan nefa ta kama shi a lokacin yana bacci sai mafarkin wutan nefa ta kama shi a haka nan sai aka tashi aka wurgar da shi gefe da ya tashi shine sai ya ga gashi nan ko a hannun shi ya kone da wutar haka ne ko to kun ji kuma ga taban nan yanzu muna gani wannan shine ya gagari labari balle na nesa in sun ji su ce to ba su taba ji ba to gashi nan ƙara ɗagawa na kusa da kai masu ƙara gani kun gan shi gashi nan ga wurin wuta na hannun shi to kun ji ana gaya mana malam in dai za a ce ma abin nan koya za a yi in ka gaji ka gaji ka gaji iya gajiya yi kokari ka ce bismillah ka karanta fatiha sauran duk in ba su ma zo ba kawai dai yi kokari ka karanta wannan ka karanta fatiha saboda shine aka ce jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yana nan cikin wabilus sayyid na ibnu qayyim yace an gaya masa cewa idan mutum ya kasa komi ya zo kwanciyar ne ya ce bismillah ya karanta fatiha za a tsare shi daga sharrin dan adam sharrin aljani da sharrin wani mugun azalumi ko shi wane ne to in ba ka samu wannan me kake nema in waɗancan sun gagara baka kawo wancan ba kawo wancan ba ga wancan ga sunan dai da yawa ba dole sai ka sai ka karance su duka ba akwai sadda wata rana ma baccin sai ka ga bayan ka farka ka ta ganin kawo ka akai ko kai ka zo eh wajen sallah zuwa ce wajen sallah zuwa ya ce ayyana yake izai askara da kafa daya izau yana iya tsayuwa ya ta askara da kafa daya kai baka yi wata rana yana zuwa wata rana izau ya je bakunta gidan ka ga yadda yake aiki zai aiki wajen sanwa kam amma in an jima zai biya har da kafa ɗaya yi zau yana iya tsayawa wala ya dinka aska da daddare wallahi na gaya muku ba wasa ba zai iya ya gaji ya rasa yadda zai ya tsaya ya ɗage kafa ɗaya ya sa kafa ɗaya jikin nan ya dinga aiki ya abin da zai ta yi in kuma abin ya gagara ya ji bacci ya ce bari dai ka gani sai ya tarin da tabar ya aje dinga tima tsalle ya ce bari ka gani kyakkyau kyakkyau kyakkyau sai ya yi tsalle ya tashi sosai ya ce bari ya ci gaba kama ranar da aka yi askar aka yi askar aka yi askar da ramadan kawai aka zo aka yi sallah zuwa aka ce isa yi sallah ya ce shi ba Allah bai sani ba ko yi sallah asuba ko ba yi sallah asuba ba shi dai ya sai da masallacin da in an yi an yi da ni Allah aiki ya aiki ya kai aiki kai da ya yi sosai wanda suke ne da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين